بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا رنمي البركة ودمك شده ga watan jumada al'ula a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 muna kuma 30 ga watan 11 a shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama tare da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke a bariki GRA a garin Gumal don ci gaba da darussan da muka saba karatu na ƙarshe da muka yi wanda muka samu sati uku kenan a bayan shi ba tare da mun zauna ba mun ɗauki alkawarin cewa insha Allahu ta'ala za mu duba littafin da ya dace sai mu sanya shi domin bibiya tare da 'yan uwa mata to dai gaskiya yanayin ayyuka da suka sa da uzurarruka ba a samu tantance littafin da za a saɗin ba sai wani littafi da zan yi bayanin shi yanzu ga 'yan uwa idan Allah ya ƙaddara an samu kwafis ɗin shi to zai zamanto an wadatar da shi ga 'yan uwa ko da ta hanyar fansa ce idan ba a samu ba kuma ina ga insha Allahu abin da yake gabana muke karantawa insha Allahu zai yi in kuma ma bai samu ba kuma yan uwa suna da bukata ko da fidda shi ne za a yi a matsayin photocopy sai a fidda shi ina ga ko da an maida shi a matsayin photocopy da kyar ne zai wuce shafi ashirin ko abu mai kama da haka a shafin kwamfuta dai shafi goma sha biyu ne watakil idan an maida shi ba zai yawa ba a littafin da yake gabana abin da ya sa masa suna da la'ilu tauhid hujjoji akan tauhid tambayoyi ne hamsin da jawabinsu dangane da abin da ya shafi akida ta musulmi yan uwa da suka karanta littafin muhammad ibn abdulwahab akan al'usulu salasa za su tadda kamar ko kuma wancan littafin ne aka kwama ya mutu na abu suka zama to littafin da ke gaban mu na jalalin da fi ni abu da zama ta dangane da tarihi da rayuwar shi akwai karatu da muke a abuwa sashi biyu ke nan zuwa uku da suka gabata a bayan malaka abdullahi aja ya kare karatu na masallacin a kan littafin tarihin da shirin islami na al-manna'ul qattan mun gabatar da tarihin Muhammad ibn Abdul Wahab wanda yake ga mun kai kusan awa biyu da rabi muna tattaunawa abin da yake dacewa shi ne ce ma ɗan uwa mata wanda suka halarci wannan wurin tarihi ya wadace su wanda ba su halarta ba kuma su ne wadatar da aka gabata a kan gura za ta sanar da mu wane ne Muhammad ibn Abdul Wahab irin fafutukar da ya yi da ayyukan da ya yi a kan tauhidi da gudunmawar da ya bawa addinin da ceton al'umma daga kan bautar abubuwan da ba su dace ba zuwa ga bautar Allah ko littafin kamar da na ambata tambayoyi da guda hamsin su ne na mutarasa kamsuna su'alan wa jawaban fil aqida tambayoyi hamsin da jawabin su akan aqida galibi aqida ne abu da kuma muhimmanci duk lokacin da Allah ya turo annabi to al'amarin din aqida wannan al'amarin tauhid akan sa da ma'aikata akan sa ake sabani wanda kuma ana so ka ci sarki yake da kishi yake da kyakkyawa aqida ya rayu a kan ya mutu a kan wanda bai san da tsara wanda bai da kyakkyawa aqida a gurbata akwai shirka da shirka wanda shi ne ke iya tashin hankali a ranar gobe a cikin Allah ko da duk sarki ya tsare ta. Gabe da nan fara suke farko ne ta ga wani ran fara ta ko a cikin da ta To dai ya sa shi kuma sai na Muhammad sun abu Allah ne tambayar ta ta farko shi ne ce man usulul salata allati yajibu ala al-insan ma'rifatu ma ita menene gishiki guda wanda usulul salata na ambata ko man usulul salata menene gishiki guda allati yajibu ala al-insan ma'rifatu ma wanda wajibi ne dukkan dan adam sai ya so wanda suka bayar da farko ne mai mutu in dai sunan ka mutu ko sunan ka mutane cikin annabi da mutane wajibi ne sai ka san waɗannan abubuwan guda uku sai ki jawab abubuwa guda uku wanda su ne tushe dole mutum ya san su sai ce ma'arifatul abdi rabbahu wa dinahu ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم shine mutum ya san ubangijin shi bawa ya san ubangijin shi ya san addinin shi ya san annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake rayuwa a doron duniya waɗannan abubuwan guda uku wajibi ne akan shi dole ne sai kin san ubangiji kuma sani gama gari a tambaye ki a ce wa hadisi ki ce Allah daga nan fa ki ce ai na sani ba mai azurtawa sai Allah ba mai rawa sai Allah duk abin da ya same ka Allah ne tauhidin wannan kowa na da shi amma ke me ake so ki kara sai ya tabbata kin san Allah madaukakin sarki wajibi ne kowanne sai ya sani wannan addinin na musulunci bakin tuciyar mu bakin alfaharin mu shine mu musulmi ne muna addini kuma iyakan mu sunan mu musulmi to ya za a yi mu tabbata a matsayin mun san wannan addini din shine abu na biyu menene addinin ya za mu san addinin ya za mu gane addinin wannan shine aikin mu na biyu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abu na uku ya za mu san annabi sallallahu alaihi wa sallam menene haƙoƙinsa menene aikin shi me ya kamata mu sauke mashi me ya kamata mu kore mashi me darajar da Allah ya mashi me alfarmashi me matsayin addini da karantarwar shi me matsayin tsararci a kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abubuwan guda uku wajibi ne sai ce tambaya ta biyu a littafin sai ce man rabbuka to da aka ce ma'rifatul abdi rabbahu sai tambaya man rabbuka wane ne ubangijin naka ya za a yi mutum ya san ubangijin shi sai ce jawab ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وبنعمه ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه هو معبودي ليس لي معبود سواه سيتشيء بنجزنا الله shine Allah madaukakin sarki allazi rabbani wanda shine ya rene ni wannan rene tun lokacin da mutum ya fito daga tsatsan mahaifin shi ya fada a wurin da Allah ke ajiye shi cikin mahaifa tun daga wannan lokacin kulawar ubangiji ta fara akan mutum allazi rabbani wa rabba jami'al alamin tun daga lokacin babu lokacin da kulawar ubangiji ta taba sauka akan dan adam ko da daidai da digo guda ɗaya ne to wannan ubangijin da ya rene ki shine ubangiji tun daga mahaifa kika zamanto a matsayin digon mani kika zamanto gudan jini kika zamanto tsoka aka sawa tsokar abinda za a sa mata nakashi aka hura mata rai kika faɗo duniya jikinki da laushi duk inda aka loba sai ya lobe har aka kai lokacin da za a zamanto an yi reno kin daina shan nono har lokacin girma har lokacin tsufa har lokacin koma ga ubangiji wani ne ake kira reno din so ubangiji shine wanda ya baki kulawa tun daga cikin mahaifa har zuwa lokacin da kike zaune wani ne ubangijinki Allah da haka duk abin da za a samu a duniya idan ba shi yayi wannan ba to bai kamata ya zama to ubangiji ba rabbi allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamin kuma yare ni dukkanin halittu ba ke kadai ba duk wani abu da kika sani inda ya yi limfashi ko ya yi motsi ko a kandare shi ko yana matsawa ko bai matsawa a ƙarƙashin kulawar Allah maɗaukakin sarki yake kuma Allah ya san da shi yana ba shi abinci yana ba shi abin sha yana ba shi limfashi ya tsaga masa arzikinsa da lokacin da rayuwar shi za ta fara da lokacin da rayuwar shi za ta ƙare ko menene wannan shine ubangiji rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi huwa ma'budi shine abin bautata yanzu tunda shi ya neme ki to shi ya kamata ki bauta masa laysa li ma'budun siwahu in ba shi ba ba ni da wani abin bauta shi ya rene ki ya reno kowa tun da shi ne yake reno gare ki ga kowa to shi ya cancanci a bauta masa ko da wani na bauta ma dutse wani na bauta wa itace wani na bauta wa gumaka wani na bauta wa shanu wani na bauta wa raƙuma wasu bishiya to ke ba abin da za ki bautawa kuma babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah laisa lima abudin suwahu menene dalili akan shine yayi reno ya cancanta a bauta masa sai ce Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sura da muke karantawa kullum wannan sura tana da dauke da sako mai girma kikan ce dukkanin yabo dukkan kirari dukkanin girma dukkanin isa ta Allah madaukaki ce alhamdulillahi sai kika ce rabbil alamina shine ubangijin halittu al alamina shine duk abin da Allah ya halamta dan in su ne sai ce wa kullu ma fi wallahi alamun duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba to alam ne duk abin da idan ki ya kai kanshi in dai ba Allah ba ne kuma idan ki ba zai kai ga Allah ba sai ce wannan abin alam ne in kin ji sunan shi in kin ji labarin shi in kin ga motsin shi in sansana shi kika yi in taɓawa kika yi wannan abin cikin halittun Allah maɗaukakin sarki ce ko halitta ce kai tsaye ta Allah ko kuma an ɗauki halittun Allah an samar da wannan abin yanzu na kofi ne a gabana ko da ba halitta ba ce kai tsaye ta Allah amma cikin abin da Allah ya ajiye a ƙarƙashin ƙasa ko na ƙasa ko na dutse ko na kayayyakin ma'adanai su ne aka ɗauka aka sarrafa to shi ɗin wannan halitta ce samarwa ce ta ubangiji ko ta kai tsaye ko kuma ta hanyar amfani da abin da ubangiji ya samar da aka faɗinki alhamdulillahi rabbil alamin kamar ɗauka makanki alƙawari kike tabbas Allah iya halitta kowa da komai kiga kenan hine allazi rabbani wa rabba jami'al alamin to sun da shi ne sai kika ce to kin yadda babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi Allah madaukakin sarki din to an da kika bada ana ta kika yi rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamin sai ce to mama ana rabb idan an ce ar-rabb me ake nufi da ar-rabb sai yake cewa al-malikul ma'bud al-mutasarrif wa huwa al-mustahiq lil ibada sai ce almalik shi ne wanda ya mallaki komai komai a hannunsa yake alma'abud wanda ake bautawa almutasarrif shi kadai ne mai gudanarwa shi ya mallaka shi ake bautawa shi ke gudanarwa duka wannan abun guda uku banda Allah madaukakin sarki ba wanda yake yin su yanzu mu dukkanin ba mu da shakku ko na sisin kwabo rayuwarmu da duk abin da muka mallaka da limfahinmu da motsinmu a hannun Allah maɗaukakin sarki yake idan Allah ya ce a cikinmu ba wanda zai fita daga masallacin nan ba mai fita in ya zaɓi wanda ya ce ba zai fita ba zai fita ba in ya ce zauna za mu zauna in ya ce tashi za mu tashi in ya ce kwanta ina son ganin ki a gado nan da shekara ɗaya babu yadda za a yi komai mallakar Allah maɗaukakin sarki ne kuma da kansa haka zai mana wa kansa kirari a ranar gobe alkiyama limanil mulkul yau wake da mallaka wake da mulki a wannan rana din kuma wannan sura da muka fara karantawa alhamdulillahi rabbil alamin yace arrahmanir rahim sai yace maliki yawmiddin shine mai mulki a ranar sakamako qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u dukkanin mallaka dukkanin isa to ta Allah madaukakin sarki ce ba mai mallaka ba mai isa ina al-malik al-ma'bud kuma shine ake bautawa duk wani abu duk taurin kanshi ko shi yayi ibada ko sassan jikinsa su yi ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce ba wani abu da ya halitta face inuwar wannan abin tana juyawa yamma ta juyo gaba ta juya mahudan rana ta juya mafaɗar rana wannan din aiki ne da ubangiji ya sa ta ya sa ci alma'abu ana bauta mashi idan kuma dan adam bai bauta masa ba to akwai cikin mala'iku da salihan bayi suna bauta ga ubangijinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yace sama tayi karaji aqqati samau sai yace wa huqqa laha anta iqqa yace kuma ya dace saman tayi kara yace daidai lokacin da muke a yanzu irin karaji idan nauyi yayi nauyi an dora kaya akan daki musamman mai azara wani lokacin zaki ji wani karan kamar za ta kare yace to sama ta yi irin wannan karan a daidai lokacin manzon Allah ya ce babu wani guri da za a iya ajja bulala ko a dora kafa ba sai akwai mala'ikan Allah madaukakin sarki a wannan gurin ko yana ruku'u ko yana sujada ko yana tsaye ko yana tasbihi ko yana kabbar ko yana halala tab cike take da mala'ikun Allah madaukakin sarki da haka mai mulki wanda ake bautawa al-mutasarrif kuma shine mai gudanarwa inda za mu kalli da hukumu lalle mun tabbatar akwai mai gudanar da wannan duniya din al-mutasarrif shine mai gudanar da wannan duniya din duk abin da yake faruwa tasarrufi ne da gudanarwa da zartarwa Allah maɗaukakin sarki almutasarri shi zai ce a yi shi zai ce a kar'ayi shi zai bada shi zai hana shi zai azurta shi zai talauta shi ya samar da mu da bambancin launuka da bambancin kala da bambancin gurin zama wani aiki ne na Allah maɗaukakin sarki ya halice mu ya ce wa ja'alakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya sanya mu wuri-wuri daban jama'a daban-daban kabilu daban-daban wannan tasarrufi ne na Allah madaukakin sarki sai ce wa huwa almustahiqu lil'ibada kuma shi din shi kadai ne cancanta da ibada dan waɗannan ayyukan da Allah madaukakin sarki ya bada yanzu mun fahimci wani ne ubangiji mai mulki abin bauta mai tasarrufi wanda ya cancanta a bauta masa sai aka ce to in kina so ki gane shi ubangijin ita ce tambaya ta uku da ya za ki gane ubangijin naki aka ce bi ma'arafta rabbaka da mai mutum yake sanin ubangijin shi sai ce a'arifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi ina gane ubangiji na na san shi ta hanyar ayoyin shi ta hanyar halittun shi ayat za su zamanto dala'il alkauniya abubuwan da Allah ya ajiye a doron duniya da suke nuna cewa lalle idan ba shi ba babu wanda ya isa ɗan uwa mata da za su kalli girma wannan masallacin da muke ciki za mu kalla a zahiri ba za a rasa filoli guda tara da muke gani a tsakiyar masallacin ba banda bangon gabas da na yamma da na kudu da arewa akwai irinsu a ciki barandar da ta kewaye su akwai irinsu wannan su ne suka ba da dama rufin wannan masallacin ya zauna amma inda mu ɗaga kai mu kalli sama babu duk inda ɗan adam ke zagaye kalli gwafa guda ɗaya da aka tokare sama da ita kuma tun da aka halicci duniya wannan rufin yake nan kuma Allah ya kallaci ya an kalubalanci duniya a ɗaga kai a kalle ta akwai inda za a ga tsaka ko faraka idan baki gani bai ce farzi'il basara karrataini yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasik yace sake komawa ki kalla kallo na bakwab kallo na neman aibu wallahi za ki kare kallon ki ba inda za ki ga tsaga ko ki ga tsaraka sai dai ki dawo da idan ki khasi'an yana wulakantacce wa huwa hasib cikin damuwa ko cikin bakin ciki to wanda ya ajiye wannan saman muke kallanta yadda take lalle alama ce da take nuna mana akwai wani wanda ya isa sama da isar da muke da akwai duk duniya a tara mu a ce mu yi irin wannan saman mu daga ta ta kai tsawon wannan masallacin kadai wallahi ba isa ba to amma mu kalla duk inda zagaya ba inda mutum zai ce ya je babu sama a gurin duk inda ya je akwai sama ta masa rumfa wannan cikin ayoyin ubangiji ne wa makhluqatihi halittun da yayi yanzu in aka ce ki lissafa halitta cikin halittun Allah da kika sani ba za ki iya ba kama daga kan kiyashi sauro kuda bera jaba gafiya kulba aka in aka ce ki lissafa iyaka halittun Allah sai dai iyaka abin da kika gani ba za ki taba iyawa ba kuma kowanne akwai aikin da yake kuma kowanne motsin shi akwai sanin Allah akan wannan motsi din wannan ayar da halitta take nuna miki haka idan kin ga dan adam da kafa biyu da hannu biyu ya burge ki sai kiga kuma wani kwarin cikin kwari Allah ya masa kafa ko 50 kuma da su yake tafiya yanzu dan Allah ke yanzu a ce kafa 50 gare ki wace zaki daga wace zaki aji ya za ki tafiya sai ki ga abin bai kyau bai tsari ba a yadda kike a miki kafa hannu guda uku a ƙara ɗaya kyau za ki ga bai tsari ba amma idan Allah ya sake wata halittar ya mata hannu guda uku sai ki ga ta mata kyau in ya wata halittar ya mata kafar guda uku sai ki ga ta kyau wata halitta kuma ki ga kafafu guda takwas gare ta kuma ta mata kyau hakan take tafiya da shi take gudu da shi take tafiya da shi take bacci ashe ubangijin da ya bambanta mu ta hanyar da muke tafiya da motsi wannan yake nuna cewa akwai kwarewa da halitta inda dan adam ne aka ce an baka dama halitta abin da kake so wallahi bai isa yawan halittun da Allah madaukakin sarki yayi ba wani sai a mai fiffike ya tashi wani kuma a bashi dama ya tafiya a ƙasa kuma ya tashi wani ya tafiya a ruwa ya tafiya a doron ƙasa wata halitta in ta miƙa kai ta shiga cikin ruwa sai ta yi wata ba ta leƙo sama ba amma tana ci tana sha yanzu kuma ke da hankalinki da tunaninki inda za a nutsa ki cikin ruwa ba mamaki in aka ɗauki minti goma to mutuwa za ki saboda halittar da Allah ya miki ba irin wanda za ta rayu bace cikin ruwa to bambanci a cikin halittar mu sai ke nuna mana cewa lalle Allah akwai wani mai halitta da ya tsallake abin da muke tunani ilimin da ya fi irin ilimin mu da dan Allah madaukakin sarki ya mu sai bambanta mu wata kin abin da dan adam ke fitarwa ta bakin shi sai zaman to najasa ce da guba ko abu ne da ake kenkeni idan kika kaka bazina kika zubar ba a so in kika kaka yawo kika zubar ba a so amma Allah idan ya wata hadisin in suka zubar da yawon so ake abin bukata idan kika tsuguna kika yi bayan gida so ake a rufe ba a so a gani ke ko ke ce yanzu in yi minti goma kika dawo guri he kin ji kina tsantsani kina toshe hannu kina toshe baki ke kike amma waɗansu halittun na Allah kuma idan suka yi bayan gida rububi ake ana so a ɗauka akwai magi ana ce mata magen juda ko in dai tashi so ake magani ne akwai zuma idan ta zubar da abin da yake fitowa daga bayanta mafi abin sha mai daɗi da ɗan adam zai sha kuma magani ne wata idan ta zubar ita kuma sai ya zamanto kayan alatu ne tsutsa ta tut idan za a yi karen almiski ko yadin almiski tsutsa ce za ta yi tashi da shi za a yi almiski ko alharini idan wata tsutsa ce take fiddawa abinda ta fidda na yawon bakinta ko ya fito daga bayanta shine ake ɗauka a yi zaren alharini a yi tufafi aka ce maza ta su sa a duniya saboda shi ne ƙarshen tufafi mafi tsada so waɗannan halittar da suka bambanta da ayyuka daban-daban suna gwada mana lalle akwai Allah idan za mu yi tafakkuri a cikin ayoyi da halittun Allah suna nuna mana lalle Allah akwai samamman sarki sai kawo aya yace wa min ayatihi al-layl wan nahar ayata daga cikin ayoyin shi ba aya bace al-layl wan nahar dare da yini aya ce ta ubangiji yanzu inda zamu juya awa biyu kawai zamu ga rana ce tar akan mu amma da muna cikin duhu nan da awa goma sha biyu ko sha uku wannan duhun ya ɗauke rana ta kan rike cewa ta gabas sai ce dare da yini an aya kuma tun da aka haife ki babu ranar da ba a yi rana ba babu ranar da ba a yi dare ba babu ran da babu yini babu ran da babu dare allailu wan nahar haka suke tafiya ɗaya a bayan ɗaya ɗaya a bayan ɗaya ɗaya a bayan ɗaya ba su taɓa saɓani ba amma ki ɗauki kowace irin ma'aikata ne masu alƙawari masu kiyaye mutum biyu ki ɗora musu aiki idan an yi sa'a a yi shekara uku ba a samu araka ba ko dai mai na safa bai zo ba ko mai nema bai zo ba ko mai na dare bai zo ba ko mai nema bai zo shi ba dole sai an samu wani ya gajiya ko rahin lafiya ko zazzabi ko tafiya ko ya yi baki ko an sa shi wani aikin dole sai an samu amma babu ran da dare bai zo ba babu ran da rana ba ta zo ta ba wannan yake nuna cewa wanda ya wannan aikin ya aji ba irin waɗanda mutane suka sani ba da suka saba da shi bane wa shamsu wal qamar haka na rana da wata waɗannan manya manyan ayoyi ne in aka ce aya ana nufin alama abinda za a kalla a gane abinda ake nema da shi nan duka in muka tashi kotu za ta koma gidanta ya za ta koma gidanta tana amfani da alamomin da ta sani ne a hanyar zuwa gidanta to mu ma alamomin da muke iya gane ubangiji akwai rana da wata wa min makhluqatihi samawati as-sab'u a cikin halittun Allah da wannan saman guda bakwai wannan saman da muke gani ba ita kadai bace samanta da wata samanta da wata samanta da wata sai an samu sammai guda bakwai wa man fihinna kuma akwai halittu a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya tabbatar cewa daga nan dandamalin ƙasa idan muna so mu taɓo wannan saman da muke tahowa inda za a baki dama ki tafiya irin yadda kike tafiya a doron ƙasa za ki ci shekara ɗari biyar ne baki je inda take ba shekara ɗari biyar tun daga kan kakanki mai bi na bakwai har yanzu a ce tafiya ake to da har yanzu baki je kin taɓo wannan samar ba idan kika hau cikinta in za ki je sama ta biyu shekara ɗari biyar za ki sake cikinta kuma cikinsu akwai halittu suna nan suna rayuwa suna wa Allah madaukakin sarki aikin da za su abinda zai gaggata miki haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya Isra'i da Mi'raj sai ya ga miki saman farko ga annabin da ya tadda bayan an kwankwasa wa mala'iku an nemi izini sun bude kuma kofa gare ta irin kofar dakunan mu da kofar gidajen mu kuma ba a shiga sai an kwankwasa an nemi izini an kwankwasa an nemi izini waye a ce Muhammad ne ko a ce mala'ika Jibril ne waye a tare da ke a ce Muhammad ne an tura an ba shi izini eh an ba shi izini sannan a buɗe sannan su samu damar shi kaga kenan akwai masu rayuwa a cikin ta kuma akwai annabawan da Allah ya kai aji a cikin ta haka sama ta biyu haka sama ta uku sai ya ce as-samawatu sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna haka nan akwai kasasai guda bakwai wannan kasar da muke zaune akan ta muke gini inda zaki huda take tafiya zaki sake tadda wata irinta ki sake tadda wata irinta ki sake tadda wata irinta sai an yi guda bakwai tunda dan adam yake ina tsammani har yau bai taba wuce wannan kasar kwaya ɗaya da muke kanta ba dan wata in tafiyar da zamu ita ma ta fi tazarar abin da muke kallo a wannan sararin dan adam har yanzu bai samar da fasahar da za ta kai kasa ta biyu ba sai dai kawai mu ga ribi-ribi da canjin kasa akan wannan wanda muke cikin ta amma a ce an wuce ta an wuce sararin da yake tsakaninta an canja halittun waccan ƙasar har yanzu ina ce fasaha ɗan adam ba ta kai ga wannan ba kuma har yanzu fasaha ɗan adam ta ta'amulinsa da wannan saman da yake gani bai taɓa wuce ta ba ya je saman wannan samar bai taɓa yi ba kaga kenan wanda yake kwatanta mana lalle isa da kasaitar Allah madaukakin sarki karshe ce goma bai da goma nan da muke zaune akan wannan ƙasar ai muna tsakanin sama da ƙasa ne to tsakanin sama da ƙasa akwai halittu tsakanin sama da sama akwai halittu su ba a sama ta farko ba su ba a sama ta biyu ba a tsakanin su suke kamar yadda mu ma tsakanin sama da ƙasa akwai halittu inda zan tsaya in tambayi ɗan uwa mata wacce halittar muka sani a tsakanin sama da ƙasa a tsakanin wannan ƙasar da muke zaune da sama su ba su je sama ba su ba su zo ƙasa ba kuma halittu ne suna rayuwa doce-doce kika sani na taurari taurari da nake a sama suke na'am kika ce akwai farfela ko tsuntsu kenan tana dawa ƙasa ta zauna so ba tana sama da ƙasa bane tana ƙasa ne na'am na'am rana da wata suna cikin sama ne har taurarin na'am akwai gajimarai girgije da muke kallo yana tsakanin sama da ƙasa ne ruwan sama da Allah ke zubarwa yana tsakanin sama da ƙasa ne akwai halittu da yanzu fasaha ɗan adam ta fara kallo su suna ake kiransu UFO unidentified flying objects akwai halittu suna warici tsakanin sama da ƙasa ana iya hangen su da na'urori amma har yau dan adam ya kasa gane menene irin wannan halittun dan Allah bai ajiye su a sama ba bai kuma ajiye su a ƙasa ba akwai abin da mun sani akwai abin da ba mu sani ba da haka tsakanin wannan sama da ƙasa din halittu ne Allah madaukakin sarki kadai ya san su wannan dalili ne da yake nuna cewa akwai isar Allah madaukakin sarki inda dan adam ne ko dai su taka ƙasa ko sai dai cikin sama a liƙa su su manne kamar da fanka take liƙe a nan to yadda a jiƙa su a sama ko da muke zaune a dandamali ya dai mu zauna a nan amma ba na ji za a iya jefa wani abu tsakanin wannan rufin da wannan dandamalin ya zauna shekara goma bai faɗo ba zai wahala amma Allah yana da halittu a wannan gurin suke wazici su rayu su mutu haka Allah madaukakin sarki ya so yace menene dalili akan rana da wata dare da yini da halittun da ke cikin su aya ta cikin nuna wa kan samun Allah madaukakin sarki sai ce wa dalilu qawluhu ta'ala ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah ta cikin ayoyin shi akwai dare akwai yini akwai rana akwai wata ita ka ku yi sujada ga wata da rana wala lil qamar kar ku yi sujada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga ubangijin da ya samar da su in kuntum iyyahu ta'buduna idan shi kuke bauta ma a cikin wata ayar yace inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ard lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai ya halicci kasa fi sittati ayyamin waɗannan halittun ya halicce su ne a cikin kwanaki shida kuma sawa alal arsh ya daidaita kan al arsh yughshil laylan nahara ya sanya dare yana rufe yini ya tsulubuhu hafisan yana kuma neman sa cikin gaugawa da yini ya fito to dare ya fara bibiyar sa a baya matsa'in shigo da dare ya shigo irin ya fara bibiyar sa a baya matsa'in shigo ya gushi lailan nahara ya tsulubuhu hafisan wa shamsa sai ce da rana wal qamara da wata wal nujuma da taurari musakharatin bi amri Allah ya hore su ne cikin umarni shi yadda muke ganin taurari a sama kowace da gurin zamanta lura ne ba mai inda zaki daga kai ki kalli sama to zaki tadda kowane tauraro gida-gida ne rukuni-rukuni ne shi da abinda Allah yake rantsuwa was-sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama ma'abociyar burji ma'ana guri-guri da taurari suke zama wasu rukunin taurarin sai kitar da guda bakwai ne wasu guda hudu ne wasu rukuninsu sun kai kaza kuma haka suke tafiya a tare kuma tun da aka hadu sai ke inda kira nazari in kin daga kai lokaci da za ki gansu akwai wanda sau yake fitowa a shekara akwai wanda duk bayan kwanaki da yake fitowa akwai wanda a sati sau ɗaya za a gan shi akwai wanda sai wata yana haske akwai wanda sai wata yana duhu ake halartarsa kowanne yana tafiya daidai da Allah da Allah ya azze shi wa shamsa wal qamara wan nujuma mutakhkharatin bi amri sai sai ala lahul khalq yace tabbas halitta ta sace wal amr umarni gudanarwa da zartarwa abin da ya faru yake faruwa zai faru wannan din na Allah madaukakin sarki ne tabarakallah Allah ya tabbata mai albarka rabbul alamina ubangijin halittu wannan shi yasa ya tabbatar mana cewa ashe ubangijin da ya samar da samai da kasai wannan hinin da ake kira ar-rabb wane ne ar-rabb Allah Allah da ya samar da waɗannan halittun shine ya cancanta shi yake mulkin su shine abun bauta ya dace a bauta masa da wannan malam ya sanar da mu wane ne ubangijin mu sai tambaya ta biyar da zamu tashi a rana ya tawo insha Allah ta'ala masu littafin al-usul thalatha su taho da shi kuma za mu nemi kwafi insha Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana daidan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin
barakallahu ahsanul khalqi wa rabbul alamin
rabbul alamin na'am wucewa eh
wata mai neman addu'a ko wasu kayanta ne suka bata shi ne yake neman addu'a amma
to an ce akwai yar uwa da suke neman addu'a ba sau ta koyar da ba da ta same ta ko kuma wasu abubuwa ne da ta rasa tana bukatar yin abuwa da cikin addu'a Allah ya yi bayyana mata ya yi mata wannan asara ko jarabawa da ta shiga ciki dukkan masu addu'a masu neman addu'a cikin marasa lafiya da waɗanda suke da bukatu na alkhairi a fadin duniya ko lafiya a wajen ya tabbatar mana da alkhairi ya kiyaye mana sharri dukkan abin da yake amfani mu na duniya da lafiya a wajen gidi Allah ya tsara mu da shi Allah ya kai iyayen mu da mahaifan mu wajen gidi ba mu yi kuma cikin tsarin imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alal mursalin